الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa ba da yan uwa masu sauraron radio al'umma maza da mata yara da manya duk inda kuke muna mika muku sakon gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya bamu ikon haduwa da yan uwa masu tarin albarka a daidai wannan lokaci da ake gabatar da silsila ta wasu karatuka wa'anda suke karar da ɗalibin ilimi kuma ake assala shi ake sa mishi fondasiyon mai kyau domin uh, ya tashi ya zamo wato uh, uh, mai ƙarhi cikin abokan taheshi da kuma cikin tsaran shi da warin shi muna yi ma Allah godiya da ya sake ba mu ikon dama akan wannan kamar yadda muka sani mun muna nan cikin abin da ya shahi sunayen Allah da sufofin Allah yadda an ka tsago su cikin kalmomin da aka tsago su da kuma kalma yadda ma'anarta da ta kunsa da kuma yadda ta zo cikin alkur'ani
ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta yayi in dan cikawa ko
yanzu aka rawa kalla sai mu yi muqaddima ta ku kahin mu je suna na gaba to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraron mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a cikin jerin waɗannan darussa da muke gabatarwa kan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa maɗaukaka. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ya rabbal alamin ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya amin amin amin yawa to haka ramaka Allahu bayan suna da magani na alqahir da alqahar na'am da ma'anonin su da abin da zuka kunsa daga inda aka tirato su Na'am.
suna na gaban da ke mai shine suna na alqawiyyu na'am to suna na alkawi idan muka koma ma yaren larabci asilinsa wato lokaci nan tunda daga nan ne muke dan daukowa ko ba haka ba suka ce ya samo asali ne daga kawiya yaqwa quwwatan Mm, in an ka ce kawiya kenan fa'ila ko mm, to fa'ila yaqwa yaf'alu mhm, an gane ku mithlu fariha yaf'al, yafrahu mm, sai a ce quwwatan mm, kana za taqatin ala al'amal kenan ya samu iko akan aikata wani aiki na'am, wani lokaci ana cewa qawiya alal amri yaqwa ay ataqahu ya iya yin wannan abin ko yana da ikon da zai yi shi eh, akwai bambanci kuma tsakanin ina da ikon yin abu da nayi abu haka, domin eh, misali eh, kafirai ko waɗansu sai su ce Allah ya turo azaba yanzu mm, wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim na'am, ko kuma wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab allati yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha na'am, to lokacin da kafirai suke cewa a kawo azaba mm, ai ba don Allah subhanahu wata'ala bai da ikon yi musu azaba bane na'am, na'am, amma bai yi niyyar yi musu azaba ba a wannan lokaci eh, ina fata ana fahimta ta shi yasa wannan yana koya mana cewa dan kafirai suna cewa in gaskiya ne addinin mu Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza a wannan ba shi ke nuna addinin mu ba gaskiya bane haka, haka, ina fata ana fahimta ta to don haka yana da kyau yan uwa su fahimci wannan to sannan kuma a cikin yaren larabci ana cewa qawiya yaqwa sai a ce qawan mm, to shi ko ga ba wancan da ba ba wancan qawiya yaqwa quwwatan wanga ko qawiya yaqwa qawan Mm.
to shine sun kace ja'a ju'an shadidan mm, wato idan mutum ya ji yunwa yunwa mai tsanani eh, to kaga kan mutum kullum ya ji kauye ya ce karhi kaga Eh, in mutum na jin yunwa ma ai babu zancen karhi ko rauni kenan, yawwa rauni sannan larabawa suna cewa qawiyal mataru sun kace ihtabasa ruwa sun janye Mm.
kaga an ce ruwa sun yi tsanani wani lokaci da Hausa Mm.
idan ruwan suna sabka ana nufin ma'ana sun yi tsanani sun sabko da yawa Eh.
idan kuma an jima ba a ruwan da an kace ruwa sun yi tsanani nan ma kamar dai irin wagga ma'ana ce ta larabawa Eh.
kenan sai mun yi hattara da Hausa yana da ma'ana guda biyu siyaki ko kuma karina ita ce take bambantawa a cikin yaren Hausa ko ba haka ba na'am sannan kuma ana iya cewa da larabci qawiyal hablu sun kace kana ba'dahu aghlab min ba'd sashen shi yafi sashen shi tumkuwa kima ko ko mu ce kiba ko kab- ko kabri ko sannan kuma eh, suna cewa eh, qawiya eh, ad-daru eh, yaqwa qawan wa qiwa'an ina fata an fahimci ni Na'am.
to in sun kace qa- qawad daru nan suna nufin gida ya wofinta babu kowa cikin shi qawiyad daru Mm.
gida ya wofinta babu kowa cikin shi ba irin wancan na ba kaga da a ce gida yayi karfi Haka.
ina fata an fahimci ni sai a ce qawan kuma a ce qiwa'an sannan wani lokaci a ce qawayatan khalat kenan Mm.
to wannan shine abin da ya shafi yaren larabci game da wannan suna na alqawiyyu kenan kaga shi na da tasrifat da dama kada ɗalibin ilimi ya je ya ya tumu duk inda ya ga ƙauye ya ce yayi karfi kaga a samu matsala shi yasa ma za ka ganin ƙauye yayi karfi aqwahu ya bashi karfi Mm.
to sannan kuma lokacin kaji an ce aqwati daru gida ya wufinta babu kowa tare da yana da alif wal lam amma kuma nan wufinta ake nufi amma wani kaga an ce aqwati daru sai rasa ma bi zai iya fassara shi Allah ya taimake mu Amin.
to wannan game da abin da ya shafi yaren larabci kenan idan muka dawo zuwa ga abin da ya shafi kamar um, eh, eh, ad-dirasa al-adadiyya ko ko ba haka ba ad-dirasatul adadiyya da muke yi ma sunayen Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma na'am da kuma wato eh, sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ta inganta domin abinda bai inganta ba ba za a kira shi ba a matsayin eh, wato sunna balle ma har a ce za a ciro sunan Allah subhanahu wataala a ciki sai suke cewa wannan suna ya zo da ma'arifa in an ce ma'arifa da alif wallam ba mai idafa ba kenan ma'arifa ga ta alif wallam wurare guda uku cikin alqur'ani kenan in ka ji alqawiyyu a cikin alqur'ani kwata kwata gaba ɗaya guda uku ne na'am an gane ko to sannan kuma eh, ba dukkan suke nuna Allah subhanahu wataala ba dan ya kamata mu yi hattara iko Allah.
eh amma bari mu bi su da guda guda mu gani na farko a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'a amruna najjina salihan walladhina amanu ma'ahu eh, bi rahmatin minna wa min khizi yawmi iz ko yawma iz aw ta qira'a inna rabbaka huwal qawiyyul aziz sai a- inna rabbaka huwal qawiyyul qawiyyul aziz a cikin suratu hud kaga wannan yazo da al qawiyyu ina fatan an fahimce ni an gane ko na'am eh, eh, idan muka duba kuma eh, sannan kuma eh, nan akwai wani istinbati da malamai suke yi na balaga ta alkur'ani nan a kissa ta annabi salih sai an ka kawo falan ma ja a amuruna da fa'un kissa ta annabi lut sai an ka kawo fa'un falan ma ja a amuruna Mm.
amma wato kissa ta annabi shu'aib sai an ka ce walan ma ja a amuruna Mm.
ba a kawo fa'un ba sai an ka kawo wawun Mm.
ina fata ana fahimta ta Haka.
sannan kissa ma eh, ta eh, annabi hud ita ma sai an ce walan ma ja a amurna Mm.
to menene kamar hikima ta balaga me yasa qur'ani ya amfani da wawun an ya amfani da fa'un a can sai malaman balaga ta alqur'ani suka ce fa'un harfi ne wanda yake tufidul atf ma at-taqib tana nuna an hada wannan abu wannan abu ya zo bayan shi kai tsaye ita ko thumma tana nuna an hada su amma akwai tazara tsakankanin su kuma akwai jerantaka ma'ana kenan wancan shi ya faru yanzu in ce ja'a muhammad thumma ahmad Mm.
to muhammad ya faru zuwa sannan ahmad ya zo sannan kuma akwai tazara amma in ce ja'a muhammad wa ahmad yana yiwa sun zo tare yana yiwa ahmad ya fara zuwa sannan muhammad ya zo yana yiwa muhammad ya zo sannan ahmad ya zo ita wawun ba tufidu al-atf lakin la tufidu tartib wala taqib tana yiwa sun zo kusa da juna sun zo tare ko ko ne ya riga wani sannan in an ka kawo fa'un ita ko tufidu al-atf amma ma at-taqib ita tana nuna atafi sannan kuma tana nuna at-tartib yanzu in ce ja'a Muhammad fa Ahmad kenan Muhammad ya zo sannan Ahmad ya zo to ya nuna cewa wannan shi ya fara zuwa Muhammad sannan Ahmad ya zo amma akwai tazara tsak- babu tazara tsakankanin su to kissa ta annabi Salih akwai ishara ta karamcin lokaci a cikin ta a cikin suratu Hud ina fata ana fahimta ta akwai ishara ta lokaci a cikin ta akwai ishara ta lokaci a cikin ta don haka babu wata matsala eh, Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa game da eh, qissa ta annabi Salih a cikin suratu Hud fa'aqaruha فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام كاغان ذلك وعد غير مكذوب سو أن sanya musu kwana uku ce sai an kace to falan ma ja amurna saboda akwai ishara zuwa ga lokaci duk da yake ga Allah babu wani abu wanda ake cewa shi da nisa ko bai nisa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba amma cikin kissa an yi zancen lokaci ya kamci karamci to sai an ka kawo harafin da ya dace da shi haka kissa ta annabi lut ita ma akwai ishara zuwa ga karamcin lokaci Allah subhanahu wataala yake cewa waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك سأنك إنه مصيبها ما أصابهم سأنك إن موعدهم الصبح kaga akwai alaka cewa lokacin da an za a halakar da su ai da subahin ne ina fata ana fahimta ta to kaga nan sai an ka ce alaysa subuhu bi qarib ka ku ga asbahi ai kusa take to falan ma jaa amruna amma kissa ta annabi shu'aib ba aidan can lokaci ba da kissa ta annabi hud ba aidan can lokaci ba sai an ka kawo walan ma walan ma walan ma shi yasa babu wani harafi a cikin alqur'ani wanda babu balaga a cikin sa in kaga an kawo kalima da an canza wata zaka iske ba za ta yi ba ko ko an sanya wani harafi a wani harafi ba zai yi ba babu wanda zai bada wannan ma'ana in ba shi ba kuma in kaga wani harafi an kara shi wuri an rage to akwai hikma sai dai in ka gane ko kuma in baka gane ba wallahu ta'ala alam to sai suna na Allah na alkawiyu mai alif wallam kenan na biyu bayan wanda muka kawo inna rabbaka huwal qawiyul aziz sai wanda zo a cikin suratul shura Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz ina fata an fahimce ni to sannan kuma sai na uku shine wanda ya zo a cikin suratu suratul qasas qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khayra man ista'jarta al amin nan al amin kaga nan mafi alkhairin wanda an ka dauka shine al mai karfi al amin amintacce na ana zancen dan adam ne ba Allah subhanahu wataala ba nan sai ya bamu cewa a nan sunayen Allah al guda uku ne an gane ko da alif wallam amma biyu suna nufin Allah amma alƙawiyi guda ba dan adam yake nufi tunda ba a ɗauka Allah ga aiki ko ba haka ba yawwa to wannan kenan sannan kuma na sai mu gane cewa na wajen Allah subhanahu wa ta'ala an ce misali a cikin suratul hud inna rabbaka huwal qawiyul aziz Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz sirri na muqarana an kawo alƙawiyu sai an kawo al'azizu me yasa aka kawo su saboda karfi alkawiyu shine mai karfi al'azizu mabuwayi don a nuna maka buwaya Allah ta shi shi kadai ne shine mai karfi guda tal al'azizu kuma marinjayi kenan Allah rinjaye shi ba don sai ya sai ya nemi taimakon wani ba ina fata ana fahimta ta sabanin waɗansu rinjaye su tare da mi yana da ƙarhi amma sai ya nemi taimako dole babu ma rinjaye wani ƙarhi gare ka tun da yanzu dibi mulki mafi girma a duniya shine mulkin ƙasar America to shugaban ƙasar America shi kadai a ce shi je shi yaki mutane ƙato guda America na ya shaƙe shi in ya mace shi sai ya mutu ko ba haka ba a gama shi dan kaci guda na America ya fi karfin shi amma kuma sai a cikin sai a kira shi l'homme le plus puissant l'homme le plus puissant du monde mutum wanda ko ne karfi ai ba karhin kulli ake nufi ba wanda ana jiran ya bada umarni a aikata misali kenan duk da yake yanzu Putin na nan na da kaka duniya a rasa inda waɗannan mutanen suka yi ina fata an fahimci to wannan dai a takaice القوي العزيز كان كما cikin suratul qasas da anka ce inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin nan zancan daukan mai aiki ne sai ana zancan dan adam wanda yake al-qawiy mai karfi al-amin amintacce malamai suke cewa to wannan sifofin su kadai sun isa duk inda za a dauka mutum aiki a duniya ko kasar musulmi ko kasar kafirai a nemi wadanda sifofi guda biyu na farko al-qawiy ya zamanto mai karfi yana da cikakken lafiya quwwatul jismi al-qawiy kuma mai karfin kwakwalwa zai iya yin aikin da ake bukata ilimi kenan sannan al-aminu ya zamanto to amintacce ba zai ci amana ba kuma zai bari a ci amana ba waɗanda sifofin malamai suka ce sun isa duk inda za a ɗauka mutum aiki a duniya gaba ɗaya da kasashen musulmi da kafirai sun isa da haka wanda ga cewa cikin alkur'ani babu inda Allah ce ga yadda za a ɗauka ma'aikata kiritaran ɗauka ma'aikata to yana ganin ya gigice ba sabin da shi ba wallahu ta'ala alam to akar maka Allah sai mu je bisa ga sunan Allah alqawi ko kuma suna na alkawiyu a cikin alkur'ani mai girma su malamai suke cewa ya zo a wurare guda shidda alkawiyu wato da nakira yan an ce nakira kenan wanda bai da alif wallam kuma sannan kuma yana da wato don mataini tunda in dai babu alif wallam dama ko don mataini na ko kasrataini ko fathataini sai suka ce to guda shidda ne a cikin alkur'ani mai girma na farko a cikin suratul suratul anfal kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayati llahi ko fa akhadhahum allah bi dhunubihim inna allaha qawiyyun shadidul iqab duk da yake akwai dan uwansa gaba kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim shi wancan ko ba haka ba shi akhadhahum bi dhunubihim wa aghraqna ali fir'auna ko ya dalla akwai kuma guda a cikin suratul ali imran suratul ali imran kada abi ali fir'auna ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahum allah bi dhunubihim wa kana allah min allah shadidul allah shadidul iqab na'am qul lil ladina kafaru yawa to kaga dole mai dalibin ilimi mai hadda alqur'ani sai ya kokari ya kiyaye tsakankanin wannan to wannan shine ne wuri na farko kenan sannan kuma fa akhadhahum Allah bi dhunubihim inna Allah qawiyyun shadidul iqab a cikin suratu ghafir ma akwai irin wannan fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wa ma kana lahum min Allah min waq sannan kuma fa akhadhahum Allah fa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab ina fata an fahimci ni to sai wuri na na biyu a cikin suratu ghafir ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب نبات أنفم تيني دون ديكي أتشين سورة التغابن ذلك بأنهوني كانت تأتيهم رسلهم بالبينات كما كبا فقالوا أبشر يهدوننا أما أتشين سورة غافر ذلك بأنهم هم يا ذمنتو واتو دا أبنن دا ميمون كنن سيدا منتو جمعيني gamai jin larabci ma'ana kina na ɗaukar jama'a ba yawa in kuma an ce hu kenan mutum guda ko koyar da sha'ani guda shiki wuri na uku kuma sai a cikin suratul hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa nafi'un lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun aziz shine wuri na uku kenan qawiyyun kenan wanda yake bai da alif wal lam kuma yana dammatani sai wuri na hudu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ko ba haka ba wuri na biyar wanda ya zo ƙawiyun kenan da dammataini shine a cikin suratun nisa to udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim ala nasrihim laqadir duk da yake akwai qira'a adhina lil ladina yuqatiluna kenan suratul nisa ko suratul suratul hajj hajj nake son cewa yalla ko kuskure ne wato imamu asim da kuma imamu nafi' an gane ko da imamu abu ja'far da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub sun karanta udhina sauran qura sun karanta adina sannan yuqatiluna yuqataluna imamu hafs da imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibn amir sun karanta yuqataluna amma sauran sun karanta yuqatiluna to ko ba haka ba bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to wannan kenan nan sai an ka ce laqadirun لقدير an gane ko alladhina ukhriju min diyarihim udhina alladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah wa laula daf'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ko ko laula difa'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd imam nafi da imam abu ja'far da imam yaqub sun karanta difa'u ko wa laula difa'u allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u ko lahuddimat babu wa tushadda imam nafi da imam abu ja'far da imam ibn kathir suka karanta la hudimat saura suka karanta la hudimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wa la yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha la qawiyyun aziz qawiyyun kinnan to kaga nan yazo qawiyyun duk da yake akwai lamun gaban shi amma dai bai da alif wal lam sannan kuma yazo da dammatin yawa sai na ƙarshe ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah la qawiyyun aziz a cikin suratul hajj to sannan sai mu duba mu gani duka cikin suratul hajj ne kawai ake samun la qawiyyun la qawiyyun sauran duk qawiyyun na kenan ya alar mu mai hadda qur'ani sai ka gane cewa in kana cikin hajji kullun ka ji qawiyyun to ka sa lamun lamun gaban shi ko ba haka ba yawwa kuma menene hikimar tana yiwa sai ya zamanto na an sa lamun laƙawiyun saboda ana zancen cin nasarar muminai kaga na sai an ka kawo zancen kuma musamman al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a kawo lamun wanda take nuna ta'kidi domin su waɗancan da ya ja taimakon su wanda Allah zai musu ya riga ya wuce lamu kuma yanzu ne zai zo kenan sai a ƙara mishi lamun can kuma da an ka ce ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah laqawiyyun aziz ana zancen waɗanda ba sa mutunta ubangiji ne to sai su shiga taitayen su ya kamata a ƙara musu lamun balaga ta alqur'ani kenan sai abu na gaba na ƙarshe kenan sunan Allah alƙawi ko mu ce kalma ta alƙawi cikin alƙur'ani mai girma duk da yake shi wanga duka guda shidda din gake na Allah subhanahu wataala suke nufi ko ba haka ba sabanin wancan da guda ba Allah subhanahu wataala yake nufi mai alif wallah na na abu na gaba sai sunan Allah alƙawi wanda yake yazo da nakira amma kuma mai nasba fathatayn kenan ko qawiyan to wannan kuma zaka iske ya zo wuri ɗaya ne a cikin alkur'ani mai girma wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza kaga har yanzu ya kawo da qawiyyu da aziz dan ya nuna maka buwaye shi ta shi kadai ce don haka nan dai cikin alqur'ani dai za a samu qawiyyan wanda yake wato abin nan zai zama to mai fathataini sannan kuma bai da alif wallam to kina idan muka hada su idan muka duba wanda mai alif wallam guda uku ne zo wanda bai da alif wallam guda shida ne kenan sun zan nawa sun zan
ga shidda ga uku tara kenan ko ga guda goma ga guda wanda shike shi kwancin goma Eh.
To- to amma kuma sai mu cire guda har yanzu wanda bai nuna Allah subhanahu Tara wata'ala kenan.
sai su koma tara suke nufin Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma na'am to wannan eh, alkawiyu sun kace eh, alladhi la yaghlibuhu ghalibun babu wani mai rinjaya wanda yake rinjaye shi wala yaruddu qada'ahu ba wanda isa ya mayar da hukum- hukuncin shi ko ba haka ba wala yaruddu qada'uhu raddun babu wani wanda mai mai da hukunci wanda isa mai da hukuncin Allah wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi Na'am.
na ana nufin ba mai irin mai da hukuncin shi hukuncin Allah alkauni domin hukuncin Allah na shari'a mutane suna mayar da shi su watsar da shi lahira ne abba za su iya watsar da shi ba amma a nan duniya suna iya watsar da shi amma hukuncin Allah alkauni shine mutum ba zai iya mayar da shi ba ko ba haka ba in Allah ya ce mutuwa za ka yi to shikenan yanfuzu amrahu Allah yana zartar da al'amarinsa wa yamdi qada'ahu Allah yana shudar da hukuncin da yayi fi khalqihi a cikin halittunsa shadidun iqabuhu uqubarsa azabar Allah mai tsanani ta liman kafara bi ayati ga wanda ya kafirce ma ayoyin Allah wa jahada huj- wa jahada hujajahu kuma yayi musu hujojin Allah subhanahu wataala to a irin waɗannan ba komi bane gaban Allah subhanahu wataala kuma Allah zai iya yin maganin su to wannan yan uwa musulmi shine abin da zamu iya cewa game da sunan Allah al-qawiyyu wallahu ta'ala a'lam na'am akramakallah sai suna Allah na gaba da yake ne almatin Na'am. To sunana almatin kamar yadda malamai suke cewa eh, ana karanta shi ne ko ana karatun shi ta'asilan wa tatbikan kaman ce baka kawo eh, ta'asilan wa tatbikan ba ko na'am
larabawa suna cewa matana ya mutun Mm, kenan fa'ala yaf'ulu yaf'ulu ko ba haka ba misalu qatala yaqtulu Mm.
eh, amma cikin wazani ba wajen aiki ba don qatala daban
eh
ko ba haka ba Mm.
bari mu ce sajada ya sujuru dai ina ganin ya ya- ya dai daɗi Eh.
babin su guda wato sajada ya sujuru sun ka ce matana yamtunu fa'ala yaf'ulu kenan matna kenan sun ka ce matnan wato ana cewa matana bil makani shine masdar matana bil makani ai aqama idan in ce matana bil makani bi ma'ana aqama bihi ya zauna wannan guri Mm.
to kaga wani bai san wannan ba Mm, ayan ce matana bil makani ai aqama bihi mm, to ya tsaye- ya zauna a wannan wurin sannan suna cewa eh, matana fulanun ina fatan an fahimce ni sun ka ce ana cewa matana fulanun ai halafa ya yi rantsuwa mm, to kaga waye san wannan cewa mutum in ka ce matana fulanun ai halafa ya yi rantsuwa mm, to ka gani amma saboda mi saboda rantsuwa karfafa magana ce mm.
to kinan kamar ka karfafa magana ka ce ina fata ana fahimta ta haka daga nan kilan eh, munasaba ta taso wallahu ta'ala alam sannan kuna suna cewa wa matana bi fulanin matana bi fulanin in an ka ce matana bi fulanin ai sara bihi yawmahu mutun yayi tafiya da mutun tsawon yini kaga kenan ya wahal da shi ina fata an fahimci ni eh to wannan shine asalin eh, wannan kalima amma ana cewa matana fulanan shi ko wanga matana fulanan ai sun ka ce wato daraba matnahu ya buge bayan shi eh ina fata an fahimce ni wa matana shay'a maddahu idan ka ja abu sai a ce matanahu ya ja shi mm, an gane ko sannan ana cewa matuna shi ko wanga matuna ya mutunu shi ko fa'ula yaf'ulu an gane ko fa'ula yaf'ulu to shi ko wannan suka ce eh, wato kamar abu yayi eh, karfi kenan qawiya mm, shine matuna yamtunu kenan qawiya yayi karfi kwarai da gaske mm.
to kaga wani duk in an ka dauko duka in yaji almatunu sannan almatunu tana nufin baya in an ce mata nahu ana nufin ya buge shi daga bayan shi Eh.
to kaga wa yake rike da wannan ba kowa yake rike da shi ba Eh.
ina fata an fahimci ni Eh, eh, suna kawo alghaz na lugha wani lokaci suka iske kalmomi kamar sun yi kama da juna amma kuma ba su yi kama da juna ba Eh, cikin ilimin mustalahul hadith eh, suna kawo babi na zancen matani eh, yake cewa taraktul baba hatta kallamatni falamma kallamatni kallamatni Allah matini to kaga nan sai a shiga cikin rikici Mm.
taraktul baba na buga kofa ko na kwankwasa kenan ko hatta kallamatni har sai da wato bayana kalla kalla ya wahala ya- ya ya gaji kenan eh, domin kalla nan fi'ili ne na kalla na gajiya eh, kalla matni bayana ya gaji eh, falamma kalla matni lokacin da bana yana- bayana ya gaji kalla matni sai ta yi min magana ina fata an fahimci ni Aga, aga.
akwai dirasa kuma ta as-sanad wal matan game da ilimin eh, hadisi ko ba haka ba Wallahi.
Eh, as-sanad wal matan ko ba haka ba akwai yadda ake nakadin sanadin hadisi akwai yadda ake nakadin eh, matanin hadisi da wanda kuma bincike ne yadda ake zana wa sunan littafai mutuna.
mutuna hakan ga kamar littattafai waɗanda ake har da abin da ya kama da haka littafi wanda bai da sharha sai a ce mai matan tunda sai yayi tsauri ala ramadan da haka nan shi ma matani na Eh.
tunda littafin da bai da bai da sharha ba kowa ga hormai ba eh ko ba haka ba Aga, aga, rawa kalla.
wallahu ta'ala alam idan muka dawo cikin alqur'ani mai girma sai suna cewa wannan suna na almatinu don babu almatinu shi almatinu fa'ilun na yana daga cikin eh, kamar siyar na almubalagha ina fata an fahimci ni ko ko a ce sifa almushabbiha domin mi domin shi matana eh, in bai yin ta'addi fi'ili in bai ta'addi ya zamanto sifa mushabbiha in yana ta'addi sai zamanto siga mubalagha Siga mubalagha.
wani lokacin suna shigewa cikin juna ya kamata ɗalibin ilimi sai ya eh, ya kula kwarai da gaske sai suka ce to wannan suna eh, matinun an gane ko ya zo a cikin alkur'ani m- munakkar ma'ana bai da alif walla Mm.
an gane ko kuma yana da dammataini kenan amma dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba Mm.
wuri na farko wa umli lahum Inna kai- inna kaydi matin a cikin suratul a'raf inda Allah subhanahu wataala yake cewa awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna eh, in huwa illa nadhirun mubin ko ba haka ba wuri na biyu kuma eh, abin da a cikin suratul qalam فذرني واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثق- مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون to kaga dole sai dalibin ilimi ya san cewa irin waɗanga ayoyi mutashabihatul alfazuna ashe wa umli lahum inna kaydi matin ba guda bane Mm, biyu ne.
biyu ne cikin Qur'ani guda na a Araf kakka ji an karanta wa umli lahum inna kaydi matin an wada wata ayar da baka sani ba kai ko izubi na ka hardace ka ce subhanallahi mallan ya bace ba bace hawaye ba Kai ka- suna nan kuma da yawa Eh.
ko ba haka dan bane Haka.
kamar yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Eh.
akwai guda cikin Araf akwai guda cikin Nazi'at yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها نازعات قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو akwai yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha to kaga dalibin ilimin bai sani ba sai shi ta shahada cikin hatsari yace a'a nan malam yayi kuskure shi yasa wanda bai s- haddace Qur'ani duka ba ko ko kaji ana karanta da wata qira'a wadda baka sani ba kan mabakinka Mm.
kakka ce an yi kuskure wata na ba a yi kuskure ba ina Ah, fata ana kai da fahimta kai, ta fata Mm, cikin saboda kuskure.
ka san ɗaliban ilimi wani bi karancin ilimi ga sa su tunkari wanda ya fi karfin su Eh.
sai ka zo ka ce hadisi da ifi na kai baka gane sanadin wanga hadisi na abda ifi ba a'a ko su hanyoyi da ya inganta Eh.
kaga mai karamin ilimi sai ka bi dukkan hanyoyin da hadisi ya zo sannan ka tabbatar da cewa wannan hadisin babu hanyar da ya inganta Haka, haka.
amma yanzu in dai akwai sanadin da'if akwai hadisi da'if in sanadi na ad-da'ifi bai hana a samu wani sanadi ingantacce amma in hadisin ne ad-da'ifi kenan ka ce duk babu wata hanya wadda ya inganta wannan kuma kaga in ba babban mai bincike ba babu mai iya tabbatar da cewa wannan hadisin babu huskar da ya inganta Haka, haka.
Allah ya muna mai kyau Amin.
Eh, sannan kuma koda sanadin na tana yiwa a ce da'ifi na sai da to rawin na an kai sabani kan shi daga baya sai a iske wanda ake zancen ba ma shi din bane kaga sai hadisi ya zama to ingantacci ko ko wanda an ka inganta sai a iske rawin ma da'ifi ne kai wanda ka sa tsammanin ingantaccen na ba shi bane wanda an ka addala kaga sai ka dawo ka da'afa hadisin wanda shine eh, waɗanda suke eh, zagin malaman hadisi sun da'afa sun dawo sun sahaha a'a ka'idodi na aka bi ka'idodi na an ka bi an ka gane cewa hadisin ya inganta daga baya kuma kowane dan adam mai kuskure na rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana malaman hadisi suna kuskure malaman nahwu suna kuskure malaman tafsiri suna kuskure malaman kowane ilimi suna kuskure a duniya kenan da mutum ya yi kuskure ai ba abin mamaki bane abinda a- abin kunya shine ka gano kuskuren ka ka kimi ka ki gyarawa Haka.
ko ba haka nan bane Na'am.
al-i'tirafu bi-dhanbi fadila Mm.
mutum ya yarda da cewa yayi kuskure ko yayi laifi ai daukaka yake kara mishi amma mu sai mun duji ba in mun yi kuskure mu ce ba mu yi kuskure ba kaga mun koma Allah kenan don Allah ne baya kuskure in mun kai mantuwa ba mu ce ba mun ci ba to kaga Allah ne baya mantuwa la yadhillu rabbi Wala yansa.
wala yansa almuhimmu dai duka matinun baya nuna Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma amma idan mun ka zo almatinu wanda yake mai alif wal lam sai suka ce to shi wannan ya zo wuri guda ne a cikin alqur'ani mai girma ina fatan an fahimci ne a cikin eh, suratu zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ko ba haka ba dhul quwwa Allah shine ma abucin karfi al-matin ko mai tsananin karfi to ismul matin eh, suka ce kenan eh, yana nuna cewa al-mutanahi fil quwwa Allah ya kai matuƙa wajen karfi wal qudrati da iko ya kai matuƙa don babu abin da ya buwaye shi ko ba haka nan bane sannan almatinu sun ka ce ashadidul qawi shine wanda adda tsananin karfi allazi la tanqati'u quwwatuhu karfin Allah bai taba yankewa ba mu yanzu na duwar da ake cewa mutum karfi da ya kai shekara 60 70 sai ga ya kuma mi zaki a ce shi da karfi da ya kama girma sai ka iske yanzu in bai aniya ba kura ma tana iya cinye shi in bai gudu ba ko ba haka ba Haka.
duk yadda mutum ake cewa yana da karfi yana da karfi sai a samu waɗanda sun sun taso shi ko karfin shi ya ja da baya to karfin Allah rauni bai taba gabatarsa ba an gane ko sannan karfin Allah bai taba raguwa ba kuma karfin Allah bai raguwa rauni bai da shi kashi kuwa ce wala talhaquhu fi afwalihi mashaqqa Allah bai taba wahala ba balle a ce wa Allah ya gaji wala eh, wala yamsuhu fiha lughub sannan kuma gajiya ba ta shafar Allah subhanahu wataala kamar yadda Yahuda sun kace eh, Allah ya halicci sammai da kasai eh, sannan ya huta a rana wato ta bakwai kenan shi yasa Allah subhanahu wataala ya musu raddi a cikin suratul eh, suratul qaf ko wala qad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam Allah ya ce wa ma massana min lughub Na'am.
Eh, gajiya ba ta taba shafar mu ba da haka eh, yana da kyau eh, mutane su fahimci irin wani wannan in bai gano ba sai ya ji to menene sirrin kawo ma masana min in mun lugu ba gaskiya ne Eh, ko bai san raddi bai ne ake san- ba.
yawwa raddi ne ake yi kuma sai ka koma ma asbabun nuzul da littafan tafsiri Haka.
Eh, larabcin ka kadai ba zai baka sanin wannan ma'ana ba shi yasa kaga idan mutum ya samu wannan musamman littafin nan na asbabun nuzul eh, al-isti'ab fi bayan al-asbab kaga zai taimaka mishi da kuma littafan da ke nuna yadda ake mu'amala da asbabun nuzul kamar littafan usulut tafsir kamar fusulun fi usulut tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar na'am.
ko kuma eh, Al-Itqan.
آه، الاتقان في علوم القران لامام السيوطي كوكما التحرير في علوم القران لاستاذ الدكتور مساعد الطيار كوكما دراسات في اصول التفسير نا آه، استاذ الدكتور كبير يونس بروفيسور نا تفسيري دake garin Kano da dai sauran littattafan tafsiri wanga eh, usul tafsiri mun dan bada dai eh, misalai ne kawai ne ce to ai akwai littafin kaza akwai littafin kaza akwai alfiya ta eh, Abdullahi Gwandu kanin Sheikh Uthman bin Fodio rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi na da alfiya cikin usul at-tafsir kuma yana da alfiya cikin usulul fiqh kuma yana da alfiya cikin us- wato ilmu sarf hisnur rasid fi ilmi tasrif kaga dalibin ilimi duk sai shi hada su gaba ɗaya ya karanta ya fahimce su kuma sannan ya gabatar da ilimi to kaga alfiya guda ma ai sai ta yi wa karatu kuma yana da alfiya cikin ilmu mustalah al-hadith eh, shi yasa ake kiran shi allamatu sudan a wancan lokacin irin yadda ilimi yake da karamci ka dibi kuma ga su suna cikin abubuwa daban-daban amma har ya samu yin ta'alifin littattafai da dama Eh, ba- eh, alfiyat da ma sauransu eh, da diya'at tun da diya diya diya'u ta'wil fi ma'ani tanzili bayan shi na diya'u siyasa diya'u kaza sun kai diya'u kusan guda ina ganin ko goma sha hudu ne in ban manta ba almuhimmu dai yayi littattafai da dama kuma ana karatun su ana amfanuwa da su to dan haka dai in ka fahimci wannan suna na Allah alqawi baban da ya Allah karfi sai ka kya Allah dan yanzu abinda mutane suka yi ma mutum dan adam kana tsoron kulki kana tsoron sanda kana tsoron bindiga kana tsoron takobi kana tsoron jandarma kana tsoron police ko ba haka bari mu ce mobile dan wani bai san abin da kani da jandarma ba ko ba haka ba kana tsoron soja kana tsoron gwamnati kana tsoron masu mulki na duniya kana tsoron masu kuɗi saboda suna iya ɗaukar mataki kanka to ya zamanto Allahn da ya fi waɗannan gaba ɗaya kaf kaf kaf da babu ta fuskar da za a haɗa bayi da Allah to ka ji tsoron shi zurku watil matin in ko kace zaka yi ma Allah ta'addanci ka sha wallahi wawa kake shi yasa girbtun adawa da suka yi suna ganin Allah ya basu karfin jiki da an kai musu wa'azi sun kace mi Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi sun kace wa qalu man ashaddu minna quwwa wani na fi mu karfi haka zo kana mana zancen kaza kaza kaza kaza Allah ya musu rudi da kanshi ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ka gani shin ba su ganin Allah da ya halicce su ya fi su karfi tun da shi na ba su karfin to amma da aka tashi nuna musu iyakar sai aka mi fa arsalna alaihim rihan sarsaran sai an ka tura iska mai karfi ba ma Allah na da kanshi ba iska da cikin bayan Allah Allah an ka tura musu kaga ashe iska tana daga cikin runduna ta ubangiji dan wani an ce wa ma ya alamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai ce mala'iku ɗaya ake nufi A'a nan tana yiwa ana nufin zancen mala'iku kawai ake nufi. Tun da can farkon aya wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan. To wa ma ya'lamu junuda rabbika in ana nufin mala'ikun su kadai tun da siyakin ya fara da su to su kadai ake nufi. Ko kuma nan yayi intiqali nan ba wai su kadai na arruduna Allah ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu runduna Allah ta mala'iku da ba ita ba. Me yake nuna iska runduna ce ta Allah dan Allah ce fa arsalna alaihim rihan sarsara an tura su ya kare da su. Shi ita ko runduna ita ce ake turawa ta yimi ta kare da wani abu. to waɗannan adawan nan ma'ala ce iska mai ƙarfi amma ya aka yi da su Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul haqa yadda an kai raga-raga da su an kai kace-kace da su an ka fatattake su Allah subhanahu wataala yake cewa فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما التي فترى القوم فيها صرعى ذاك القوم mutane ko ba haka ba sur'a ko kwance ko mu ce bari mu yi fassara ta Hausa alqauma kattan kaddara sar'a ga su kwance kwakwance sai Allah ya bada ya bada misali yace ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce dai kamar iccen itacen wato kamar kututturen dabino ne ko kuma kututturan iccen dabino ne khawiya waɗanda an rarake su babu komi ba su don nauyi sai iska ya zo ya ɗauki ƙato ƙaton kaddara tunda kafiri ƙaton kaddara na sai ya ɗauke shi ya raba shi da ƙasa sai ya taɓa tafiya da shi ya jujjuya shi sai shi bada pam sai shi buga shi sai shi hoshi shi ɗwaɗi an riga an ƙari ina fata an fahimci ni kamar yadda ake bada kissar mi ake cewa kada da giwa kasan shi kada babban azzalumi na shi na bakin ruwa duk dabba da ta zo da ya kama kawar ta yajja shi kenan da sun shiga ruwa ya fi karfin su tunda ko sa ko sa in dai har ya yarda ya riga kai cikin ruwan nan to kada ya fi karfin shi to giwa ta zo shan ruwa shikenan giwa da zo kasan da ita da wannan dan abin take ja tana tiyon nan take jan ruwa sai ta ɗebo ta sa cikin baki ashe kada ko da an kasa sai cikin bakin shi sai ya game kak sai ce ya ja giwa yajja ya kasa yajja ya kasa marmakon ya saki sai ya kiya sai ta a haba mallan da ta yi sama da shi ya ki saki ta buga dama ya ki saki ta buga hagu ya ki saki da ta buga ƙasa tap sai cikin hoda sai cikin kada hoshi pash shikenan an kare da alaran mai na ganin wannan suna na albatin bari mu bar shi haka nan mu je zuwa ga sunaye na gaba insha Allah ta'ala na'am akaramaka Allah sai suna na gaba wanda yana nuna shi ma girman Allah da kuma abin nan na Allah shine suna na al'azim muna son mu san shi tasilan hakikan to suna na al'azim kamar yadda suke cewa idan muka duba suke cewa yana da asali a cikin yaren larabci da waɗansu siya an gane ko suka ce ana cewa azamahu ya azumuhu in an ce azama shine fa'ala ya azumu shine yaf'ulu to kamar wanda muka ce sajada yasjudu kenan sai a ce azman an gane ko in an ce azamahu ya azumuhu sai a ce azman kuma a ce azmatan sun ka ce daraba azamahu ya bugi kashinsa kidan yanzu idan muka diba galibi a larabci da gaba da kuma wani abu da ke cikin jikin mutum in ka ji an kawo fi'ilin sa wani lokaci a rufin an daki wannan abin koko ya rashin lafiya tunda nan gashi nan azamahu ma'ana ya bugi kashin sa kaga nan ba azamahu ba ya girmama shi ko ba haka ba sannan kuma larabawa suna cewa azamahu an gane ko shi ko ya azimuhu shi kuma ba wancan ba na azamahu ya azumuhu shi wanga azama ya azimu mislu daraba yadribu yadribu ko ba haka nan bane fa'ala yaf'ilu to shi wannan shi kuma suka ce ya samu asali ne daga wato girmamawa kabbarahu ya girmama shi ina fata an fahimci ni na'am sannan ana cewa azama shata azama shata ba ana nufin ya girmama akuya ba ko ba haka ba sun ka ce qata'aha azman azman ya yi mata gunduwa gunduwa ko guntu guntu ko ba haka ba haka yawwa kamar yadda ake cewa sannan kuma laraba suna cewa azuma ya azumu azuma shi kun ga fa'ulana ko ba haka ba Eh, azuma ya azumu shine wato azaman wa azamatan azaman nan ba azman ba an yi maza'un fatha wa azamatan suna nufin wato ya samu ɗaukaka kenan eh, ya ɗaukaka ya samu girma sai ana kiran shi fahuwa azim mai girma ne mai ɗaukaka ne to kaga ashe wannan tasrifin wannan kalima yana da asali a cikin eh, wato yaren larabci ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun yi hatara don kasu ta wajen eh, gabatar da shi a zo a samu matsaloli kullum in ka ji al'azumu ko ah, abin nan ka ce a abin da ake nufi eh, girmamawa ko ka ce kashi ko abin da ya kama da haka a'a ka diba ka dibi tasrifin ta da asalin fi'ilinta kafin ka je ka da siyaki kafin ka je ka fassara wallahu ta'ala alam duk da yake tana yiwa a ce asalin shi daga girma ne domin kashi idan yayi girma zaka iske jiki ya yi girma tana yiwa daga nan asalin kalmar yake amma dai ya kamata dai ka san tana iya ɗaukar girma tana iya ɗaukar kashi haka ne ko ba haka ba to yanzu za mu zo game da abin da ya shafi sunan Allah subhanahu wa ta'ala al-azim cikin qur'ani cikin alkur'ani mai girma in kuma ya ma zo cikin sunna wani lokaci eh, muna eh, iktifa'i ne da eh, alkur'ani wani lokaci saboda ya same shi cikin alkur'ani ayi eh, magana ta Wal-qital.
mu'min alqital kuma cikin sunna kaga kai abin cikin iya hadisan da yazo kaga abin zai dauki lokaci amma cikin alkur'ani za a iya tantance shi eh, da gaggawa insha Allah ta'ala sun ka ce al-azim al-azim da alif wal lam wanda yake kenan matsayin ma'arifa ko Mm.
ya zo guda 36 a cikin alkur'ani mai girma Mm.
wuri 36 na farko a cikin eh, suratul baqara za a same shi a cikin ayatul kursi ko ba haka ba Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim to kaga nan al-'aliyyu al-'azim shine na farko eh al akwai na farkon da na saman shi ma ya wadda lazi na kafar min alkitabi wani mushriki na yunazar alaikum min khairin min rabbikum.
rabbikum na tasibu rahmatin man sha Allahu dhul fadli al Eh, azim nan zul fadli ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba a inda yake ne a eh yanda yake nufi Allah subhanahu wataala an gane ko na'am yawa sai eh, na ƙarshe eh, shine a cikin wato suratu shura lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim Al-azim.
ko ba haka ba Na'am.
wanda ya zo al'azim da sunan Allah subhanahu wataala kalimar ta zo su 36 amma wanda yake nuna Allah shine na farko a cikin suratul eh, Ayatul eh, Kursi.
ayatul kursi yawa don kasan eh, abubuwan suna da eh, yawa kwarai da gaske ko ba haka ba na'am wanda zaka iske kalimar ta zo a wurare da dama kaga wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala eh, gashi fasabbih bismi rabbikal Azim.
azim to nan akwai sabani shin wanga Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ko ko ba Allah ba tunda an ce fasabbih bismi rabbika ka tsarkake ba a ce ka tsarkake ubangijinka sunan ubangijinka to kaga sunan ubangiji ba Allah subhanahu wa ta'ala daban amma dai to in sunan ubangiji yana komawa ne sifa ce daga sifa ta Allah ko eh, sifa ce ko suna ne na Allah ai kuma ya koma dai har yanzu Haka.
na- na abin ka ko ba haka ba na'am kaga kamar innahu kana la yu'minu billahi al-azim na Allah subhanahu wataala yake nufi ko ba haka ba na'am wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul haqa sai ai hattara eh, fasabbih bismi rabbikal azim eh, a cikin suratul eh, eh, al-waqi'a kinan kaga an zo karshe fasabbih bismi rabbikal azim sai a shiga cikin hadid ita ko da an ka ce eh, abin nan eh, wa innahu la haqqul yaqin eh, fasabbih eh, eh, bismi rabbikal azim آه، أتكن آه، سورة ال- آه، الحاقة الحاقة.
كبا كبا نعم.
آه، أنزو قرشان تكينن Inda ba an zo ƙarshen eh taba anzo suratul- anzo ƙarshen sai Al-Ma'arij.
sai suratul ma'arij dan haka dalibin ilimi yayi hattara ina fata an fahimce ni amma shi wanda ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba shine wanda ake zance na farko ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina آه، أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba na ƙarshe kuma wanda yake eh, ba Allah yake nufi ba cikin suratu wato amma ko suratul naba Eh, anin naba'il azim Na'am.
yawwa haka bayanin yake to idan muka zo game da sunan Allah shi kuma al'azim wanda yake eh, yana da bai da alif wallam tun da yanzu mai alif wallam muka yi bayani Mm.
Eh, wanda bai da alif wallam eh, na kira kenan amma ba ana nufin Allah na kira bane don kullum muna cewa wannan ka'ida ta nahwu ba ta shiga cikin wato sunayen Allah wanda yake al-marfu wal majrur ya an ce al-marfu wanda yana da dhammataini Mm.
almajrur kuma wanda yana da kasrataini ko ba haka ba to dukkan su idan an hada su za su zo ne wurare eh, guda 49 na'am kalima ta wato azimun ko azimin a cikin alkur'ani mai girma Eh, in dai babu alif wallah mutu wannan guda 49 ne Eh, idan muka duba eh, za ka same shi qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana liya min ilmin bil mal'il a'la eh, idh yahtasimun nan wanga eh, shi akwai sabani tunda naba'un azim alqur'ani labari ne mai girma to to in wahayi ne na alqur'ani kiran ku kaga sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ko ba haka ba wa innahu laqasamun law ta'lamuna Azim.
azim law ta'lamuna azim kaga shi alkur'ani eh, ko magana alkur'ani la kasamun rantsuwa ce eh, lau ta'lamun azim eh, kasamun azimun na kenan rantsuwa ce Na, mai girma to na.
kuma an ce rantsuwa Allah ai maganar ubangiji ce maganar Haka, ubangiji kuma sifa ce daga sifa ta ubangiji Na.
kenan waɗannan sai a yi ihtimalin su ina fata an fahimce ni amma idan mun ka ɗauki waɗannan kalmomin gaba ɗaya ina fata an fahimce ni Eh, da mai raf'a da mai jarra mun kace guda 49 ne kalima ta farko da ta fara zuwa azimun a cikin alqur'ani wato shine a cikin suratul baqara innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun Azim.
azim ko ba haka ba Haka.
can kuma gaba akwai alimun bima kanu Bima kanu yakzibuna game yakzibuna.
game game har da qur'ani don suna rike ta mutum Eh.
ko ba haka ba ka san wannan safa ta farko ta bakara tana dauke da eh, alfazu masu Eh, rikitarwa mutashabihat, eh.
eh mutashabihat kaga wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi shine na farko sannan wa idza qila lahum aminu kama amana nasu sannan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun shi ko can ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna to kaga eh, wancan kuma wa ma yash'urun ina fata an fahimce ni eh, eh, shine wa ma yash'urun sannan walakin la yash'urun sannan walakin la ya'lamun kaga yash'urun sune guda biyu eh, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin eh, yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfus- ah, anfusahum wa ma yash'urun shine na farko to kaga yash'uruna shine na farko amma na farko da wa ma shi ko walakin la yash'uruna shine na biyu yash'uruna amma da walakin ko ba haka ba ba irin wagga ta bahaushe ba ta walakin goro cikin miya wagga walakin ta Allah ta ta Qur'ani sai kuma na biyu walakin la ya'lamun Na'am.
ko in ce na uku kenan eh, shi yana da walakin amma da la ya'lamun ka san har da alqur'ani abu ne wanda eh, Sai a ji hankali.
abubuwa ne aran ma Allah da ya taimake mu Amin.
sai mu je abu da karshe suna na
Al-Azim.
al-azim eh, suke cewa eh, idan muka duba eh, da munakkar ma'ana wanda bai da alif wallam kenan kuma al-mansub wanda yana da fathataini wanga ba ba ba dammataini gare shi ba kuma ba kasra gare shi ba suka ce ya zo wurare guda 22 a cikin alqur'ani eh, kuma dukkan waɗannan wurare guda biyu guda 22 afwan babu wanda yake nuna Allah kenan duk in ka ji azima to ba Allah subhanahu wataala ake nufi ba ina fata an fahimce ni Na'am.
na farko sun kace shine wajen wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima na karshe kuma wanda yazo a cikin suratul fathi muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-taurah wa mathaluhum fi al-injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تكون أشرين دبيو كده to wannan dukkan su ba Allah subhanahu wataala eh, suke nufi ba na'am ina fata an fahimce ni to da haka dai wannan a takaice shine abin da ya shafi suna Allah eh, al-azim ta fuskar nassi na alqur'ani sun kace fa huwa azimun fi kulli shay Allah mai girma ne a cikin komai kaga kai wani wuri kana da girma wani wuri baka da girma ga wani mutum kana da girma ga wani mutum baka da girma ko ba haka nan bane Kai je garin da ba garin ko ba wanda ya sani yawwa ko ma akwai wanda ya san ka dai kana da girma ga wani baka da girma ga wani Mm, kuma waɗanda sun kafi kowa kima da daraja su ne annabawa ko ba haka nan bane Haka.
amma yanzu wajen Abu Jahal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai kalle shi da kima ba mm, ko ba karan bane shi yana bai dauke shi wani abu saboda kafircin da ke cikin zuciyar shi ashe in annabawa a kodin da ba sa ganin kimar su to kai ba abin mamaki bane dan ciko ba mu dan wani ya ce bai ganin kimar ka ko ba haka ba haka yawwa to Allah azimun fi kulli shay Allah mai girma ne a cikin komai babu abin da Allah bai da girma ciki kai yanzu in an wuce inda ka sani ko an wuce garin ku ko an wuce yan uwanka in ka tayi wuri kai ba komai bane ko shugaban kasa in ya bar kasar shi shi yanzu ba komai bane sai an bashi tsaro sai an bashi to matsayin ba ko shiki ko ba haka nan bane Na'am.
azimun fi zatihi Allah yana da girma a cikin zatinsa ba wanda ya san kuma iya girman zatin Allah sai shi wa fi asma'ihi kuma sunayen Allah suna da girma su ne mafi girma ma wa sifatihi kuma sifofin Allah masu girma ko ba haka ba dukkan su kuma amma na wani sai ka iske nan wani wuri sai a ce wane yana da yawan kyauta amma sai dai matsala ta yawan baci gare shi kaga can wajen yawan kyauta yana da sifa mai girma amma nan wajen zage zage bai da kima azimun fi rahmatihi Allah rahmar shi tana da girma shi yasa ta gyauroci komai eh, halittunsa da mumin ne da kafirai ma a nan duniya duk da yake a lahira ba ta kai ga kafirai saboda ba sa bukata ta sun saba ma Allah azimun fi qudratihi Allah yana da girma a cikin kudurarsa babu abinda Allah ba zai iya ba azimun fi hikmatihi hikima Allah wato ta yi girma saboda babu wani abu wanda yake Allah zai azashi wurin da bai dace ba azimun fi jabarutihi wa kibriyaihi Allah yana da girma a cikin jabarutihi ana iya cewa jabarutu nan karfin Allah subhanahu wataala wa kibriyaihi da girman kansa domin girman kai sifa ce ta kamala a wajen Allah sifa ce ta tawaya wato a wajen bayi jiji da kai azimun fi hibatihi Allah yana da girma a cikin hiba kyautar da yake yi wa ata'ihi da baiwa azimun fi lutfihi Allah yana da girma a wajen tausayinsa wa khibratihi kuma da saninsa ko lutfihi saninsa domin latif yana ɗaukar wato sanin al'amurra kankanan al'amurra azimun fi birrihi wa ihsanihi Allah yana da girma a cikin birrihi kyautarsa kenan ko a ce alkhairinsa wa ihsanihi kuma da kyautatawarsa azimun Allah yana da girma fi izzatihi a cikin buwayarsa wa adlihi da adalcinsa wa hamdihi da gode masa fa huwa al-azimul mutlaq shi Allah shi adda da girma sake wanda bai da iyaka ba kaidi
ba kaidi kenan ko fala ahadun yusawihi ba wani wanda yake daidai da ubangiji wala azimun yudanihi ba wani mai girma wanda zai kusa da girma na Allah subhanahu wa ta'ala Mm, in kuma wanda akwai wanda ya isa to shikenan ana jiran shi to ina ganin sai mu je gaba game da suna na gaba da lokaci yana hararen mu na'am to haka ramaka Allah sai kuma suna na almuhaimin na'am wanda shi ma yana nuna na'am wannan abubuwan nan babin tafsilan wa tatbiqan to suna na almuhaimin ya samu asali ne daga haimana yuhaiminu haimanatan ina fata an fahimce ni to suke cewa wato sunan almuhaimin game da alkur'ani mai girma ya zo ne a wurare guda biyu wuri na farko ya zo bai da alif wallam ina fata an fahimce ni wuri guda katal za a same shi bai da alif wallam ina ne shine wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi na'am alqur'ani muhaiminan ne to kaga yanzu in kana son ka san ma'anar muhaiminan sai ka ɗauki tafsirai misali in kalma kake son ka san ma'anarta sai ka ɗauki tafsiri kamar goma ko ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari sai ka nemi wanga ya ce muhaiminan hafizan ne muhaiminan shahidan ne muhaiminan kaza duk sai ka tattara su in ka tattara su sai ka yi ittila'i kenan ka yi ittila'i akan tafsirai da maka kowane da ya fassara to shin ma'anonin sun ci karo da juna ko ko suna gaskata juna in sun ci karo da juna to sai a diba ya ana iya hada su ko ba a ce ba a iya hada su in ba a iya hada su sai a rinjayar da wata fassara akan wata idan kuma ba za a iya idan ana iya hada su kuma sai a ce alma'ani mutaqariba ko kuma ma'ana guda ce ko kuma ma'anin mutaqariba shi yasa sabanin malaman tafsiri sai ka san kowane iri da ina fata ana fahimta ta wanda manhaji na muqarana shi ke taimaka ma dalibin ilimi a cikin kowane fanni muqarana a cikin littattafan tafsiri muqarana a cikin littattafan hadisi da sharhukan su muqarana a cikin kutubun naqd war rijal wasu sun ce adili na wasu sun ce ba adili bane muqarana a cikin ilimin nahwu wasu sun tafi kaza wasu sun tafi kaza muqarana cikin usulul fiqh wadansu malamai sun tafi akan mas'ala zance kaza misali al muhazzab fi ilmi usulul fiqh al muqaran na ustad dr abdul karim an-namla ko kuma muqarana cikin ilimin fiqh misali bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al hafid ko kuma al mughni libni kudama da sauran littattafai maganganun malamai mun dan bada misali kan wannan almuhimmu dai muhaiminan alqur'ani mai tsaro na wanda sun kace mai tsaro na alqur'ani ya tsare domin waɗancan littattafan ƙaryar da an ga cikin su ya bayyana ta wasu kace shahidan mai shaida ne babu matsala qur'ani yayi shaida abin da yake gaskiya ya tabbatar da gaskiyar shi abin da yake an kasa ciki wanda an na ƙarya ya nuna ƙarya ne shikenan muhaiminan kenan mai tsaro na to alqur'ani kuma maganar ubangiji ce kenan nan sifa ce daga cikin sifofin Allah muhaiminan amma ba za a maida shi ba suna na Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta amma kuma suke cewa sunan almuhaimin ya zo da a ɗai na kiranta mun ka kawo muhaiminan yawwa yanzu za mu kawo eh, wanda yake mai alif wallam suke cewa guda ne zo tal a cikin alkur'ani tilo in shigar tilo in ji gardi ba Eh.
gardi eh, baban harda ko ba haka ba Eh. suke cewa ya zo a cikin suratul hashri eh, a aya ta 23 huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun nan da anka ce al-mu'minul muhaiminu nan ɗaya da ka samu al-muhaiminu cikin alqur'ani in dai mai alif wal lam na amma malamai na sun ka faɗa wanda bai yarda ba
sai je zamu koyi ya ɗauki qur'ani ƙur'ani ya diddiba ya kama biya sannu sannu cikin kwanciyar hankali ya gani in ya samu wani na biyu sai mu gaya ma mallamai to maganar nan da kun ka faɗi fa akwai gyara
don ya dauki Allah cikin zabura Allah ya samu wani ta to zaburan ma ai wanda akwai yanzu ta ƙarya ta tunda babu wancan zabura ta annabi Dawuda wata Na'am.
zabura ta wani malami ya rubuta ya Ya zama zuba.
ya zuba ta an kace mata zabura dama duk littafi ai zabura ake kiran Eh, shi zabura.
dama zabura waccan in matsayin ma'arifa ne ake nufin ta annabi Dawuda amma in dai zabur ne da littafi abinda an ka rubuta domin an ce zabara ai kataba ne ko ba haka nan bane Na'am.
zabara eh, Zabur ne da kitabul munir munir.
da azubur ana nufin alkutub to ka san mutane wani eh, abin da ya gada mana a ce zabura zabura wannan zabura ba zabura ce ta annabi dawuda ba eh, illa da littahi ne na wa'azi inda an ce littahi ne na wa'azi Eh.
eh, mai kama da littahi annabi dawuda to kaga shikenan amma a ce mutum shi na wa'azi da zabura ina zan san kuma zabura ta annabi dawuda mai zabura mm.
to wannan suna ah, kafin mu kai karshe saboda lokaci yana ah, biye da mu Mm.
ai, almuhaimin sun kace ash-shahidu mai shaida ai ash-shahidu ala khalqihi Allah yana shaida akan halittunsa bi a'malihim da ayyukan da sun ka aikata bi ma'ana annahu raqibun alaihim Allah mai tsare musu ne waɗannan ayyukan ya tsare su kuma ya sa kanka musu na'am sannan almuhaimin sun kace ana kiran shi almuttali'u ala khafayal umur shine wanda yake linkaya ko ko ya san khafayal umur abubuwa da sun ka boyu wa khabaya sudur da abubuwan da sun ka boyu cikin zuciya don abin da ke cikin zuciya Allah ya san yadda ijiya ya alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san yaudarar ido idon kanshi yaudarar da shi Allah ya san da ita wa khabaya sudur Allah ya san abin da ya boyu cikin kirji ko ba haka ba wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid alladhi ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komi da sani kenan asalin shi alladhi ahata ilmuhu bi kulli shay'in na sai an kace ahata bi kulli shay'in ilma sai zaman to tamyizun ne muhawwalun anil fa'il domin akwai tamyizun muhawwalun anil maf'ul wa fajjarna al-arda uyunan ay wa fajjarna uyun al-ard wanga ko ahata bi kulli shay'in ilma ay ahata ilmuhu bi kulli shay dole dalibin ilimi sai yayi hattara to Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shaida akan komai kenan ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba domin in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kake aikatawa yana da ikon da zai saka maka ya kamata ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka daina keta wato hurumin Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya neme ka ba wanda ya isa ya hana sannan suka nuna cewa wannan suna al-muhaimin yana nuna cewa annahu al-qa'imu ala khalqihi bi a'malihim wa ajalihim Allah shine ke tsaye wato akan nan ce tsaye ba irin wanga tsayuwa ba a'a shi ke tafiyar da al'amurra yana kula da su a kowane lokaci domin an ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist an kace Allah ya tsayu da adalci ba ana nufin Allah yana tsaye ba a'a ana nufin adalcin shi adalci ne tsayayye wanda kowane lokaci akwai shi don akwai tsayuwa ana nufin mutum yayi tsaye da kafafunsa kuma akwai tsayuwa ana nufin ya lazimci abu yana bin shi sau da kafa ko da a zaune yake wa min ahli alkitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi ka'ima sai ka tsayo akan shi ba ana nufin sai ka zo kai mai tsaye ba a sai ka bi kotocin fuska ko da a kotuna a shari'a kana zamane dai sai ka bi shi sannan ya baka shi eh kawai ne zo an ce Allah shi na tsaye to sannan kuma yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala domin yana sifa ce ta alkur'ani kenan sai zamanto almuhaimin suna ne na Allah kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala tunda alkur'ani muhaiminan alaihi mun kace alkur'ani magana ce ta Allah kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to akramaka Allah ina ganin ne kamata mu karkare mu dan tafi zuwa hutu kafin in an jima insha Allah mu dawo mu dora in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta زمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم to sai mun dawo kenan insha Allah ku ci gaba da kasancewa da akwatin rediyon ku wassalamu alaikum